لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين وبعد فمنذ أن بدأ الكلام حول تطبيق الشريعة الإسلامية في بعض الولايات الشمالية من هذه البلاد بدأ بعض الظالمين من الحكام والأمراء والأغنياء والمثقفين بالثقافة الغربية حتى المسلمين منهم بدأوا يعادون هذه المسائل الطيبة ويتربصون بالذين يسعون لتحقيق هذه الأمنية الدوائر ونحن نذكرهم بأيام الله نذكرهم بأيام الله وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور يذكرهم بخطورة ما هم عليه قادمون فليتذكروا جيدا إنهم إنما يحاربون الله ورسوله إنما يحاربون الشريعة الإسلامية إنما يحاربون منهج الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله منذ نوح عليه السلام إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يهتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد فكل من كان محاربا لله ورسوله فلا بد أن يكون هو المظلوم لأن الله تعالى كتب الغلبة لأصحاب منهجه فصيلة الحق حملة المبادئ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد فهو جملتكم بيان ما يوم يا تكيتكم تاريخي na ɗauki ba daɗi da gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin tafarki shirya da tafarkin ƙasa tarihin sai ce ku ce tsakanin ƙarya da gaskiya da sa'insa sa'insa tsakanin tsari na gaske wanda Allah ya yi da shi da tsari na jabu wanda Allah bai lamunce da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai amince da shi ba tarihin wannan ɗauki ba daɗin yana da tsohon da gaske ya samo asali tun lokacin da Allah madaukakin sarki ya halitta annabi Adam alaihi salamu da hannayensa ya sanya mala'iku suka yi masa sujuda ya shigar da shi cikin aljanna shi da matar Hawwa ya halatta musu cin dangin dukkan wani kayan abinci da ke cikin aljanna gwargwadon da suka so ya toke bishiya ɗaya yake ban da ita tun daga wannan lokaci ne iblis ya fara dauki ba daɗi da gwagwarmaya tsakaninsa da annabi adam alaihi salam wajen ganin ya kawar da annabi adam daga kan tsarin da Allah ya ajiye shi akai don haka da da zalunci irin nashi bai fice bai na masa wasu wasu shi da matarsa hawa yana musu rutu da roman baka cewa ba abin da ya hana ubangiji ta'ala ya hana kucin wannan dukiya ba abin da ya kawo haka illa dan karku zanto mala'iku ko dan karku zanto cikin masu dawama ma na haku ma rabu kuma an hadhihi shajara illa an takuna malakai da aw takuna min al-khalidin ya rantsa mutu da Allah cewa nasiha yake mutu yayin mutu rantsuwa suka ce su zanto bare su cewa ba zai rantsuwa ba su karya ba sakamakon haka suka ci wannan bidiya wanda su zanto sanadiyyar su tafi daga cikin aljanna ta zanto sanadiyyar tsaraituwar jikinsu daga tufafin karanci da Allah ya musu cikin gidan aljanna a wannan lokaci duk da iblis ya ci nasarar sanya annabi adam alaihi salam da matarsa hawa sun wannan bidiya da ubangiji da ala ya haramta musu ya ci nasarar zama sanadiyar fitinsu daga cikin aljanna amma kuma ya saka warwar tun da bai samu nasarar ubangiji da ala ya rubuta tabewa da halaka tun annabi adam da matarsa hawa ba nan take Allah ya yi ilhama na kalmomi na tuba na komawa zuwa gare shi kala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin suka ce ya ubangiji mun zalunci ga wannan mu matakar baka dukan mu ba matukar ba kai mana rahama ba to lalle ka za mu kasance cikin tababbu annabi adam ya karɓi waɗannan kalmomi sakamakon ilhama da wahayin da Allah ya masa ya sanar da matarsa Hawwa suka furta wannan kalmomi ubangiji ta ala ya karɓi tuban su ya kai musu kuskuren su illa ya kare da rabe su zama a cikin gidan duniya fa talaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim wa ata adamu rabbahu fazawa ثم اجتباه ربه هذا karshe dai Allah ya karɓi tuban su ya kuma ya kai musu saura da mai annabi adam ya sauka a ban kazaji da matar ta hawa suka ci gaba da hayayyafar mazaje da mataye masu dimbin yawa dukkan wani dan adam da ka gani a halin yanzu a ban kasa ko wanda aka taɓa yi da ko wanda za a yi nan gaba asalinsa ya fito ne daga gadon bayan annabi adam daga tsakan annabi adam dan shi ne bil adam na farko da Allah ya halitta daga shi ne kuma aka ci gaba da yaɗa halitta a ban kasa wannan shine karan farko na gurgurda tsakanin ƙarya da gaskiya tun daga wannan lokaci kuma mutane suka ci gaba da rayuwa a kan kasa duk daga tsarin da Allah ya so su rayu a kai har aka samu shekara dubu ba wani wanda yake bautar wani wanda ba Allah ba a kan kasa sai Allah kadai ba wani wanda yake bin tsarin da ba shi Allah ya yi wahayin sa sai tsarin da Allah ya wahayin sa kadai ba wani wanda yake bin dokoki ko tsare-tsare ko shari'o'i wajen mallakar mutane ko gudanar da tattalin arzikin su ko zamantakewar jama'ar su da wani tsari daban wanda ba na Allah ba shekara ɗaya ce har shekaru dubu farko wanda suka fara zamewa daga wannan tsari suka nemi wani canji da wani tsari daban ba na Allah ba su ne mutanen da Allah ya turo annabi Nuhu a cikin waɗanda suka rinka bauta ma waɗansu salihan bayi su ne Dawud da Suwa da Yahud da Ya'uq da Nasra ubangiji ya turo annabi Nuhu alaihi salam cikin su yayi ta gargadin su da yi musu wa'azi dare da rana a bayyane a sirrance ba gajiyawa har tsawon shekaru ɗari tara da shekara dubu ba aka annabi Nuhu alaihi salam yayi yana kokarin jawo su zuwa ga tsarin Allah yana kokarin komar da su tushen asali da Allah ya halitta dan adam akai subhanallahi alladhi fatara an-nasa alaiha لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون su kuma suka kangare suka bijire karshe bayan ya ɗauke tsammani ya roƙi ubangiji rabbi la tuzar alal ardi bil kafirin da yara innaka in tazarhu yudillu wa ibadak wala yajidu illa fajiran kafara ubangiji ta'ala ya amsa da'awarsa ya umarce shi da gina jirgin ruwa wanda ya samu daman tsere da shi da wanda suka yi imani da cikin wannan jirgi ya halakar da sauran da ruwan da sama ka rinka zubo da shi kasa ka rinka bulbular da shi wannan ruwa bai yanke ba sai da aka tabbatar dukkan makiya tsarin Allah a banka ba wanda ya rabowa a cikin su lokacin da Allah ke da sama kamin ruwan ki wa qila ya ardu la ima'aki wa ya sama'u aqli wa qila al-ma'u wa qudiya al-amru wa tawat al-jubi wa qila bu'dan lil qawmi zalimin sai ka sa hadisi ne wanda kika fitar sai sama dan kai na shi kare kara zuba ko dar so daya ubangiji ta ala ya ce ai riga an gama zanta da al'amarin halakar da muke tsarin Allah ban kasa jirgin ruwan nan kuma ya tafi kan dutsen dutse mammane suka fito suka ci gaba da rayuwa a ban kasa Allah ya ce kuma aka ce bu'dan lil qawmi zalimin ne santar rahama ya tabbata ga waɗanda suke so ne a zalimai bayan shi da wannan annabi Nuhu annabi Hud ya zo yayi ta gurgurda tsakaninsa da Adawa bayan su mai wasa annabi Salihu ya zo yayi ta gurgurda tsakanin Adawa daga nan gurin annabi Lut alaihi salam annabi Musa dan uwan Harun haka dukkan annabawa suke ta zuwa ɗaya bayan ɗaya lokacin da dukkan annabi ya zo wa mutanen su sai su gujjire masa su kangare masa cewa tsarin da ka zo da shi ba mu da sha'awa kyale mu tsara duniyar mu da kanmu annabi ya ji ya samu mutanen su suna magudi wajen cinikayya wajen kasuwanci wajen au doriya akan shirka da suke yi yace ya nabi abdullah ma lakum min ilahin ghayr wala tukutu bil qiyam wal mizan إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أزموا قيام الميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تأتوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بهديم كدين ظالم كدين الجسم كدين فاجئ كدين زنبا كدين سنية دوجر جماعة سن هنجي كأناكي كرجيك كتبا روانك كجيك كتابك مميتاب tsarin ka da kai ta biki ka je ka yi mu kuma ba tsarin da muke amanta da shi a kai za mu ya karkace su yi tsarin da su kafin ku ba an yi mutanen annabi da Allah ya tafiye da an yi adawa Allah ya tafiye da su an yi samudawa Allah ya fice ku ya kome ya yi neman da kun kafi an yi musibar kun musu ma a sabon kawo lori au kawo hudi au kawo salih wa ma kawo lokacin bi kun jiba'i wa ya kome tafsiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud kar irin abin da ya samu mutanen adawa samudawa mutanen annabi nuhu mutanen annabi lutu kuma ya zo ya same ku mutanen annabi lutu dab da ku suke zamanin ku ba da nisa da nasu ku sauraki Allah ku koma gare shi amma sam sam suka ki ji karfe akan sun da zuru zalabu sai hadu ba ba hudi ya yi jaddi ka Allah ya ganau fiha ala bu'dan li madyana kama ba'ida samud ka Allah ya ganau fiha ala bu'dan li madyana kama ba'ida samud akadahum adab yawm dhulla innahu kana adab yawm azim إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم هكذا سكي تدوى أي باية ko waɗanne aka kira su zuwa ga tsarin Allah su kangare su gudule annaba su ba sa gajiyawa har yanzu a lokacin da Allah zai tabbatar da karshen al'amari idan na gara gare su ya kunyatar da makiya tsarin su makiya shari'ar da suka zo su dozarta su wulakanta a bankasa a hallakar da su a kan gidan su kafirai lokacin da suka yi juya sun manta da albarka amma su lokacin da duk aka ce a koma tsarin Allah suna da karfin da zai iya dakatar da tsarin Allah sun manta da cewa tsarin Allah Allah da kansa ne ke ɗaukar nauyin kare tsarin da ba na Allah bane yake buƙatar masu shi su yi mulki ne da za su kare su yi makamai masu nizami su yi samfurin fita su yi wajen da mutane su wahalce su su ɗora musu baki su nauyaya musu matsaloli don ajiyar samun cikin wannan tsari amma tsarin Allah shi ne yake kare da kai wani ɗan adam bai isa ya kawo tsarin Allah farmaki ba Allah ya kyale dan ya ce kataballahu لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي قدير كتب الله ألا يا وجدت وكيف يجي لأغلبن والله أكبر فإن غلبة أنا ورسلي ميت من زميلا إن الله لقوي عزيز للا ألا ما يكرف بالتسواني للا ألا عزيز صاحب الغلبة ba abin da zai gagare ka a sama ko a ƙasa ko da ana ji ko an so yanzu ina adawa wanda suke samu karfi yau ina samu dawa wanda suke da yawan dangi yau ina fir'auna mai bi da karfin mulki yau ina dan karuna mai bi da dukiya gaba ɗaya ubangiji ya tafiyar da su labarin su ya zanto abin karantawa da tattaunawa kawai ba taɓa yi musu abin kasa ba haka Allah ke sun ma arsalna rusulana tattara kullama ja'a ummatar rasuluha kazzabu فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبودا لقوم لا يؤمنون man zanni suke ci zuwa ɗaya bayan ɗaya lokacin da duk manzo ya zo wa mutanensa sai su kafirce su kangare Allah ya muku muka rinka bin su ɗaya bayan ɗaya wajen halakarwa wajen dammarawa wajen rugurgudawa wajen kaskantarwa kaga Allahu ahadi muka mai da su labari abin tattaunawa saboda liqaumin la yu'minun ne tantan jin kai ya tabbata da mutanen da ba su imani ba wannan tarihin faɗa da gaskiya kake mai sun hada idan ka dawo zamanin mu na yau kamar a tarko haka zai samu daular musulunci da ake kira daular usmaniya a turkiya kai shekara ɗari biyar ko sama ɗari biyar da kafuwa tana zartar da hukuncin Allah a ban ƙasa ya yi ƙoƙarin sai da yanzu tsarin Allah suna da ƙarfin da zai iya dakatar da tsarin Allah sun manta da cewa tsarin Allah Allah da kansa ne ke ɗaukar nauyin kare tsarin da ba na Allah bane yake buƙatar masu shi su yi mulki ne da za su kare su yi makamai masu nizami su yi samfurin fika su wajen da mutane su wahalce su su ɗora musu baki su nauyaya musu matsaloli don a jiya samu cikin wannan tsari amma tsarin Allah shi ne yake kare shi da kai shi wani ɗan adam bai isa ya kawo tsarin Allah farmaki ba Allah ya kyale dan ya ce kataba Allah la azlibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun qadir kataba Allah Allah ya wajaba wa kansa yace la azlibanna wallahi tabbas sai na yi galaba ana wa rusuli ni da manzannina inna Allah la qawiyyun aziz lalle Allah bai karfin tsuwa ne lalle Allah aziz ne sahibul galaba ne ba abin da zai gagare shi a sama ko a kasa ko da ana ji ko an so yanzu ina adawa wanda suke samu karkarfi yau ina samudawa wanda suke da yawan dangi yau ina fir'auna mai ji da karfin mulki yau ina dan karuna mai ji da dukiya gaba ɗaya ubangiji ya tafiyar da su labarin su ya zanto abin karantawa da tattaunawa kawai ba taɓa yin musu abin kasa ba haka Allah ke sun ba arsalna rusulana tattara kullama ja'a ummatar rasuluha kazzabu fa atba'na ba'dahum ba'da وجعلناهم أعادين فبودا لقوم لا يؤمنون من ظن suke zuwa ɗaya bayan ɗaya lokacin da duk manzo ya zo wa mutanensa sai su kafirce su kangare Allah ya muku muka rinka bin su ɗaya bayan ɗaya wajen halakarwa wajen dammarawa wajen zugurguzawa wajen kaskantarwa kada Allahu ahadith muka mai da su labari abin tattaunawa saboda liqaumin la yu'minun ne zanta jin kai ya tabbata ga mutanen da ba su imani ba wannan tarihin haka da gaskiya kake nan tun ada idan ka dawo zamanin mu na yau kamal atarku haka zai samu daular musulunci da ake kira daula usmaniya a turkiya ta yi shekara 500 ko sama 500 da kafuwa tana zartar da hukuncin Allah a ban kasa yayi kokarin sai da ya rusa ta dan neman goyon bayan turawan yammacin duniya dan su yi masa albarka dan su sa masa albarka dan su yarda da shi dan su amince da shi tun daga lokacin da ya rushe daular musulunci don ya samu karbuwa a wajen turawa har ya zuwa karshen shekarar 1999 da ta wuce kasar taki take gwagwarmayar kawai a yadda da cewa tana cikin kasashen tarayyar turai ba a yadda da ita ba ya rushe musuluncin bai ci nasara ba ya gadar musu da kaskanci da wahala na tun a kan gashi nan yana tafi Allah na jarraba su ya jarrabe su da wahala ya jarrabe su da kurdawa ya jarrabe su da girgizar kasa a ce mutum dubu talatin sun mutu lokaci guda dukkanin su fa musulmi ne laifin su ba ma son shari'a ba ma son tsarin Allah sai dai mu bi tsarin demokarasi sai dimokuraɗiyya don neman goyon bayan turawan yamma don neman goyon bayan amurka don neman goyon bayan arna wanda za su yi kashi su fitsari ba sa tsarki waɗanda suke kazamai jaddi ta Allah ta yayi hallazina amanu inna man mushrikuna najasun najasa suka nemi goyon bayan su suka nemi lamun ce wacce suka rabu da Allah sai ubangiji ya kyale su da su su magance muku girgizar kasa ga sunan gudan ba su jin daɗin ta ba Jamal Abdullahi ya zo lokacin da aka sami jama'atul ikhwan sun taso suna kokarin tabbatar da shari'ar Allah ban kasa ya rinka ya tasu ya yanka wancan malami ya kashe wannan malami ya daure wannan malami ayi azaba da wancan malami a kama matar wannan malami a ci mutuncin matar wannan malami akwai matar da aka kama ta yan sanda suka rinka kashe ta ba wutar ta ba a farjinta don wulakanci da cin mutunci kowa ya riga ya san karshen makomarsa ya ci zamanto shi da babban kumandan da ya azabtar da mutane Mustapha Basmuni ya yayi mota ta nike shi an kasa samun tsoka ɗaya daga cikinsa da ya tashi mutuwa wanda shi zai kawo mutum ya sa a kurkuku ya ce Allah da kai da shi ya sauko ya fitar da kai shi bayan mutumi ne saboda goyon neman goyon bayan turawa saboda neman goyon bayan arda yau ina Mustapha Kamal Atardu yau ina Jamal Abdul Nasir yau ina Muhammadu Basmuni wanda ya wannan ta'addancin mota ta nike shi aka kasa samun tsoka ɗaya a jikinsa da abin yau na sai da bari nan ne dole ne da rajo mu da Abuja bayan ya yanka malamai ya ci mutunci mutane duk ina karkan su duk da ba mu tashi a mutunci bane ba mu ya tsari Allah bane ba da ubangiji da Allah ya dammara su dabi'ar tsarin ubangiji madaukakin sarki lokacin da ya taso zai kai gaci in wani ce zai dakatar da shi to lokacin tsarin zai kare karfi kuma sai ya kai gaci wallahi wani dan adam bai isa bai sayar da dokar Allah da gudana ba lokacin da Allah ya ne kawai bai karasa ba in ya zo ko ana so ko ba a so ko a mutu ko a yi rai sai shari'a ta tabbata ban wallahi idan lokacin ne mulki daya da za a samu jikin kuma idan ka kin shari'a kai ka bata kanka lokaci za ka mutu ka zama banzan bazara banza a idan mumunu ke nuna kusan Allah banza a wurin mala'iku da ke sama banza a wurin Allah ta'ala ba kowan kowa ba haka mutum zai wulakanta duk yadda mutane suka yi masa yake shari'a wannan mutum da kan kafirai su yi yuridu na yuridu ka unura Allah bi afwahihim wa ya aba Allah illa an yutimma nurahu wa la tariha kafirun so suke su bice hakkan Allah da harshen su yau an sai waɗansu malamai a Kano wani an ba su darakta wani an ba su misali kaza wani an ba su mubar shawara kaza wani an yi kaza wai kawai dan su fada da shari'ar musulunci aka bude musu fili a gidan fili din kan ake wani makirci ai shari'a sai ka fara kai da makwabcinka sai ka fara kai da matarka ai sai ka fara da kaza ai shari'a sai an yi shekara biyu nan gaba sai an yi shekara kaza sai an yi shekara kaza waɗansu munafikai algungumai wai da su ne dan wata riba ta duniya ta kankanwa wai da su ne dan wata riba ta duniya ta kankanwa a iya rantsar da kai darakta yau ka mutu gobe saura da ne duk kasan nan gaba ɗaya ta samu goyon bayan abata malamai suka ce ya zarfi sojoji suka ce ya zarfi yan sanda yan immigration yan kasta arna musulmi duk an yi ijma'i ya zarfi inna rabbaka labil mirsad yace ba zai zarfi ba yace ba zai zarfi ba kai waye ijma'i ko a kana bin ijma'i a kanka ba ga wanda Najeriya sai ijma'i bai zarce ba sai sai da abubuwar kuma ba ijma'i ba za ta zarce ka isa saboda haka malamai su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah wai ana raba kuɗi ga malamai wai su gina magana akan shari'a ko kuma a karkato da hankalin wawaye sai ai shari'a nan sai ka fara kai da matarka sai ka fara a ma'auna sai ka fara dambalangu sai mai kalera ya fara wani tsakiyanci kawai don kin Allah yuriduna yudhibu nurallahi bi afwahihim ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون suna son su buke hasken Allah da harshen su Allah kuma ya ji sai ya nika hasken sa ko da kafirai sun ji ko sun so ba yake suka iya da ana ganin zamfari da ita kadai jiya jiya nan ne da ta yake zarka da shari'a musulmi kaula ne da Kano take yin handari ta zama ta biyu yanzu in ta yi wasa sai ta zo ta uku ko ta hudu ko ta kashi wata cuta kuma duk waɗannan yan kano ɗin da suke ce shari'a musulunci suna kano ba aka zo aka rinka wawo su dukiyar kano ina arnan in ya wurin da ya zo nan kano ya sace dukiyar kano gaba ɗaya hatta labule hatta hanci hatta yari za a zuwa kan tebur gidan gwamnati gwamnati da ya kayan yan kano ne kwamitono ne yan kano ne daraktocin waye tsare ke ce wannan dukiyar mutanen kano ce ba za ka fitare ta ba ba ɗaya ne tsare uwar ka ta mutu har ya ce in ya mutu da har ne uwar da ta mutu da sarakunan kano da yan boko kano da tajiran kano suka haɗa masa mankudan kuɗi aka da aka yi cikin birni ta arniya ina cikin kano ina cikin musulunci din duk suna ina aka yi wannan wato ya zo ya wawo sai dukiyar kano yan kano suka ba su dukiyar tafi ya je ya mutu bayan ya kuturi mu ne bayan ya wulakantar da mu ne bayan ya ci mutuncin masu da'awar musulunci innal ladina qatalul mu'minina wal mu'minat ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق عذاب بي الله يتاندي عذاب جهنم bayan an mutu azabar harik ta gobara dawa ga dukkan wanda ya mutu min mace maza ko mata azabar gobara ta kuma mutu ba an gani ko ba gani ba ubangiji ya yi gaskiya ko bai ba to waye kuma yau zai tsaya a gaban shari'a musulunci ce da suke mata gaba waye ba ta wa kai lokaci mutunci mu ba za mu saba ba mun fito ne iyayen mu iyayen muna wasiya da ɗanmu mai shekara bakwai irin yadda muke da mai shekara biyu da aka fara yi masa fata ta cewa zai kalima haka muke wasiya da ƴaƴan kai kuma je kai wasiya da ƴaƴanka ga dukkan wani wanda kake akwai wani ɗan majalisa na jihar Bauchi kun ji shi kwanan nan ko da ya fito ya fito wannan ba zan magana akan sa lokacin ina Bauchi mun yi abin da za mu faɗa amma ya fito ya fito gidan rediyon jihar gidan rediyon tarayya na jihar na Kaduna aka da jirgin da Bauchi ba biyar ka to sai na biyu wannan majalisa aka kawo magana shari'a za ta tattauna sai ta a shi gaskiya ba za ta tattauna maganar shari'a da shi ba dai idan za a shirya musulunci za a hana karuwa zuwa shi kuma karuwa su suka zabe su wai musulmi ne wannan sai ga yau yau din nan shi wannan dan majalisar da ya wannan arnancin yau ga shi majalisar jihar Bauchi dukkan wanda yake tsare gidan rediyon Kaduna an dakatar da shi daga komai na majalisa shi ne aka kama ya yi kwatanci Allah ya tuni shi tun daga duniya tun daga duniya dan ku dauki Isra'ila kuma kiyar dariya tun daga duniya Allah ya tuni shi mulki shirme ne dan an baka gwamnati ko an baka komishina ko an baka darakta ko shugaban kasa a Najeriya banzaye shugaban kasa nawa ne muke duka suna banzaye ne muke suna nawa dole ba su da aiki sai a gaice su kasan suna a gaice su daurin aure a rinka hado da sunan su da tsohon shugaban kasa wani wajen daurin aure ba da wani aiki ya wuce bai wa mutunci komai ba bai wa arewa komai ba yana wulakantacce a yau kullum idan mutum ya sami gidan rediyo sai an zargi da tijan arewa da wa ake ba da wanda tsofaffin shugabannin ba banza yau suna da rai ana ambaton sardauna ya shi masa albarka su ne suke suna da rai ana ambaton sardauna ya shi masa albarka bai shari'ar musulunci ta riga ta taho babu abin da zai dakatar da ita wallahi insha Allah ta riga ta taho kuma muna nan dukkan wani wanda muka san bai goyon bayan shari'a ne mun san shi a kusa ko a nesa wallahi cikin dare za mu zaki mu asuwa fara da gudun zamfara fara da Niger State ga yau nan kusa kusa kwanan nan dan daga san nake kwanan nan ana dab da ke shari'a duk tsare tsare sun riga sun kammala bi idan Allah ta'ala nan da wani lokaci za ku ga kuma sauran jihohi da a ga waɗansu 'yan majalisa masu kishi na tarayya sanin sun ce ma ai abu ba wai anan za a tsaya ba a duhuri idan aka fara yadda wato kotun harnanci take tun daga lokacin gwamnan zuwa ga sun har zuwa ga kotun kafin har zuwa ga supreme court ana harnanci to abin da muke so a constitution kuma a sa shari'a mutunci tun daga nan har supreme court duk inda aka ɗauka kara in ba ka fita daga zamfara aka je abuja supreme court da ya mutunci za a yi ma ita mutunci ne in kai arna da kuma ka tsoro kuma wani abun mamaki shi ne daidai lokacin da musulunci ke yaduwa har nan da suke gaba da musulunci karshe da ake amerika ba mai kashe kuɗi don yaɗa musulunci irin amurka dukkan wanda ya saurari irin musulunci a amurka makon da ya wuce ya ji labarin cewa hatta tantabar majalisar tsaro ta amurka inda duk wani makirci ana ake kulla shi yanzu haka kuma masallacin juma'a a wurin abin da ya tilasta Bill Clinton dole kowace sallah kowane azumi sai ya fito ya musulmi barka da fara azumi sai ya fito ya musu barka da ruwa dole saboda cikin sojojin su kullum adadin musulmi karuwa yake to daidai lokacin da wanda suka fi ka wayewa ne yana da gida ko a sanar da iya ba sun san ka duka suke yi sun riƙe Allah wai kai sai kana wani arnin wani ma duka dace da su fitin ne ya zo abin da wani ma kin sa ƙarya ne amma ta zo mutum ya zo ne yana da barka da musulmi ya ubangiji muna roƙonka da sunayenka masu tsarki da siffofinka na kamala ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki da siffofinka na kamala ya Allah dan alqur'ani zancen ka mafi tsarki da ka saukar a bankata ya ubangiji dan girman zatinka ya Allah ka karkafi ka karkafi masu sari masu son zuri a mutum ya Allah ka albarkaci zuriyar ya Allah ka kare su daga sharrin makiya ya Allah ka kare mu da su gaba ɗaya daga sharrin shaitan ya ubangiji wanda ba sa son shari'a Allah masu mata nuku-nuku masu mata nuku-nuku da ciki ciki da makirci ya ubangiji ba su tsoro ya Allah ka rajina su ya Allah kulle mu ciki ya Allah in sun hau ciki kada ta ku ya Allah bambara su ya Allah wulakata su ya Allah kaskanta su ya ubangiji duk mai taimako addinin ka da dukiyarka da mulkinka Allah ka taimake shi duk mai kokarin faɗa da addinin ka da dukiyarka da ilimin ka ya Allah ka wulakata shi Allahumma inna al-islamu al-muslimin wa inna shirka al-muslimin wa dammir a'da'a الدين وانصر عبادك الموحدين واعمل حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين